ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه ونبيه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وما يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وذاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وراقبوا الله يا عباد الله مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه اعلموا عباد الله إنه مما يكون به القبيح يوم القيامة الغلول وهو أخذ المال وحقوق الناس بغير حق ولا موجب قال رب العزة ومن يضلل يأت بما ذل يوم القيامة ومن يضلل يأت بما ذل يوم القيامة أي يأتي بها يوم القيامة مهما كثرت وتعددت ويأتي بها يحملها على رقبته إن كانت إبلا أو كانت بقرا أو كانت أموالا أو غير ذلك كلما غله يأتي به يوم القيامة يأتي به المرء يوم القيامة يحمله على رقبته خزيا بين العباد وفضيحة على رؤوس الأشهاد جاء في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر البلول فعزمه وعزم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رقاء يقول يا رسول الله أجثني فأقول لا أملك لك شيئا وقد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أبثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها تغى يقول يا رسول الله أجثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها سراح يقول يا رسول الله أجثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أجثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته ثابت أي ذهب أو فضة فيقول يا رسول الله أجثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغت فلهذا العبد يا إيمان الله من الخزي والفضيحة يوم القيامة ولا يستهين من الغلول بشيء ولا يحتقر من أموال الناس شيئا فإن من أخذ من أموال الناس ولو كان قليلا آتى يوم القيامة يحمله على رقبته فضيحة وخذيا على رؤوس الأجهاد عباد الله قد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي على متاعه رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا فين فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا أباءة قد دلها فليحذر العبد يا عباد الله فليحذر العبد المؤمن من الغلول وعلم رآهم الله أن الغلول أنواع كثيرة وسلوف عديدة يجب علينا أن نحذرها أشد الحذر فمن الغلول يا عباد الله الأخذ من الفيء والغنائم ففي صحيح مسلم روي عن عبد الله بن عباس لما كان يوم خيبر أقبل نفر من من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة جلها أو أباء ومن البلول يا عباد الله الأخذ من الزكاة الأخذ من الزكاة يا عباد الله أخذ عمال الزكاة ففي سنن أبي داود عن ابن مسعود الأنصاري قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعيا ثم قال انطلق انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل سرقة له رباء قد جللته ومن الحلول يا عباد الله الاختلاس من الأموال عامة فعن عدي بن عمرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فتمكن مخيطا فتمخن مخيطا فما فوقها كان بلولا يأتي به يوم القيامة وهذا أخرجه مسلم ومن البلول يا عباد الله اكتساب الأراضي من المزارع والأقارات والمركبات من السيارات والقلابات وغيرها من ممتلكات العامة ونحو ذلك بغير حق ففي سير البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا توقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة عباد الله إن الأمر خطير جدا خطير جدا فليحذر العبد وليتق الله عز وجل ما دام في دار العمل قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى بذلول ومظالم لا يقبل له بها عدل قد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره أنه في زمن معاوية رضي الله عنه غزا الناس بعد جيشا غزا الناس وبعث جيش وجعل عليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ثم إنه لما قفل الجيش أي لما رجع الجيش كان رجل من المسلمين أخذ مئة دينارا من الغنيمة أخذها وأخفاها ثم رزع ثم وزعت الغنائم ورجع الناس وهم في الطريق ندم الرجل فآتى الأمير عباس فآتى الأمير عبد الرحمن وأخبره بما سلع وأراد أن يعيد له مئة دينارا فقال له عبد الرحمن لا أقبل منها منك لأن الجيش تفرق والناس تفرقوا حتى تلقى الله بها يوم القيامة فذهب الرجل وأتى بعض السحابة فقالوا له مثل ما قال الأمير فلما وصل إلى دمشق آتى إلى أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأراد أن يعيدها إليه فلم يقبلها منه فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون وبينما كان على بكائه وندبه لقي رجلا من أهل العلم من أهل العلم يقال له السكسي فعرض عليه الحال إلى آخر هذه القصة كما ذكرها الإمام ابن كثير عباد الله والله إنها لفرصة فرصة ثمينة إنها لفرصة ذهبية ما دمتم حيا أن يندم العبد ويتوب ويرجع وينوب إلى ربه ويتوب ويتحلل من الظلمات والبلول قبل أن يفجأه الموت ويلقى الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان اللهم إنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا يا رب العالمين وسيئات أعمالنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الظلم ومن الغلول ومن البغي ومن العدوان اللهم طهر اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين اللهم طهر أموالنا من الحرام والآثام اللهم أصلح لنا شأننا كلها يا رب العالمين ألا سل وسلم رعاكم الله ألا محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ɗan uwa ina mai shaidawa babu abun bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah kai tsira da aminci bisa manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa ga baki daya bayan haka ƴan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai nusar da shi ta farki madaidaici a duniya da kuma a lahira ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye domin shi Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake boyuwa gare shi ya ku ƴan uwa ku sani lalle yana daga cikin abin da fallasa take faruwa da shi ranar alkiyama wato shine gulul gulul shine wato cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙinta ba lalle wato gululi yana daga cikin mafi munin ayyuka inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duk wanda ya ɗauki dukiya ta jama'a duk wanda ya ci bululi zai zo da wannan abin ranar alkiyama inji Allah tabaraka wa ta'ala ai ranar alkiyama zai zo da abin da ya ɗiba na dukiyar al'umma yana da yawa ko ɗan kaɗan ne lalle wannan zai tabbata inda Allah tabaraka wa ta'ala ne ya faɗa ya ku ƴan uwa musulmai ku sani cewa lalle cin dukiyar jama'a yana daga cikin mafi hatsarin hatsari ya zo cikin sahih bukhari da muslim hadisin da aka rawaito daga abu hurairah ta Allah kara masa lafiya cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe cikin yana yin wa'azi sai ya ambaci wato bulul sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya girmama sha'anin dukiyar jama'a ya girmama sha'anin bululi ya girmama al'amarin kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba zan iya yi wa ɗayan ku komai ba ranar alkiyama mutum ya zo ga raƙumi a wuyansa raƙumin yana ta kuka mutum ya zo yana cewa ya rasulullah ka bani gudunmawa ya ma'aikin Allah ka sa baki a sauke min wannan raƙumin daga wuyana annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa zan ce da mutum na riga na isar maka da manzanci ba zan iya tsinana maka komai ba a yau annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dayan ku fa ya sani cewa ranar alkiyama mutum ya zo wato akan kafadarsa ya zo da ainihin doki akan kafadarsa dokin yana ta masa kugi yana kuka ya zo ya ce min ya rasulullah ka wadatar da ni ka sa baki a sauke min wannan doki annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ce da shi ba zan iya ma komai ba hakika na riga na isar da manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam ce da cewa ba zan iya yi wa ɗayan ku komai ba ranar alkiyama ya zo a wuyansa akwai akuya saboda ya saci akuyar mutane ta zo ta damunsa da kuka tana ta kuka a farfajiyar lahira kuma ta makale masa a wuyansa zai ce ya rasulullah ka sa baki a sauke min wannan akuya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan iya maka komai ba na riga na isar da ainihin manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zan iya yi wa ɗayan ku komai ba ranar alkiyama ya zo a wuyansa yana ɗauke da zinare ko azurfa ko wani nau'i na ma'adani da ya sata na jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa zan ce da shi ba zan iya ma komai ba hakika na riga na isar da manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani ɗayan ku zai iya zuwa ranar alkiyama tare da shi akwai wato ainihin haƙƙi na mutane ko haƙƙi na ainihin wato rayuka ya kashe wani zai nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa baki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan iya yi ma komai ba ya ko ƴan uwa musulmai lalle mu kiyayi kowa ya zamto ala hadarin kowa ya kiyayi kowa ya kansa kiyamul layl dukiyar jama'a tana daga cikin mafi hatsarin hatsarurruka Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu yana daga cikin mafi hatsarin wato ainihin cin dukiyar jama'a gabaki daya shine abin da aka rawaito kamar yadda yake cikin sahih bukhari wanda aka rawaito daga Abdullah dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya wani mutum akan kayansa ya kula masa da kayansa ana ce da wannan mutum kirkira sai wannan mutumin yayin da ya mutu sai mutane suke cewa wato ana faɗar kyakkyawan halinsa saboda kusancinsa da annabi sallallahu alaihi wasallama gashi ma wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi sai yake kula masa da kaya kaga ana ganin akwai kusanci mutane suka tafi suka je su kalle shi bayan ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle kirkira kuma dan wuce ne Abdullahi dan Umar yake cewa da muka je sai muka sami wata doguwar riga a cikin kayansa ya dauka daga cikin kayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓoye a cikin kayansa saboda ya ɗauki gulumi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan ɗin ya zama ɗan wuta lalle bawa musulmi bawa mumini ya kiyaye kansa lalle ya ku bayan Allah ku lura domin shi ainihin wato abin da ya shafi gululi mai yawa ne ko ɗan kaɗan yana da girman hatsari gobe a kiyama kuma shi gululi yana da yawa kwarai da gaske daga cikin gululi ya ku ƴan uwa shine wato ɗauka daga cikin dukiyar ganima a je yaƙi kafin a zo a raba mutum ya ɗauka ya zamto kuma a zo a sake rabawa da shi Imam Muslim ya fi da hadisi wanda aka samo daga Abdullah dan Abbas yake cewa Abdullah dan Abbas yake cewa yayin da ya zanto ranar yakin Khaibara mutane suka dawo sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka dawo daga ainihin yaki sai suka rinka ambata mutane waɗanda suka mutu a can gurin yaki din suna ce wani ma shahidi ne wani ma shahidi ne wani ma shahidi ne suna zuwa kan wani mutum inji Abdullah dan Abbas yake cewa sai suka ce wani ma shahidi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a'a na gan shi a cikin wuta wannan na gan shi a cikin wuta sanadiyar wata doguwar riga da ya dauka kafin a raba ya ku yan uwa yana daga cikin nau'i na ainihin wato ainihin gululi shine wato cin dukiyar zakka a tara dukiyar zakka kafin a raba mutum ya dauka ko kuma ma shi bai cancanci wato zakkar ba mutum ya diba lalle annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda imamun nasa'a Abi Dauda ya rawaito a cikin littafinsa hadisin da aka samo daga Abdullah dan Mas'ud al-Ansari yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura ni a matsayin sa'i in je na karbi zakka da zan tafi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce da ni ya kai Aba Mas'ud ba zan iya maka komai ba ranar alkiyama idan har ka sake kai abin da ranar alkiyama zaka zo kana dauke da ainihin raƙumi a wuyanka ba zan iya maka komai ba matuƙar dai ka je ka ɗauki wani abu a cikin dukiyar wato da aka tara ta ainihin zakka ya ku ɗan uwa ku sani cewa yinin alƙiyama ya sha bamban da yinin duniya mutane a farfajiyar lahira yanayin su ya sha bamban da yanayin duniya a duniya mutum ba zai iya ɗaukar raƙumi a wuyansa ba in ma aka tashi alƙiyama duk abin da mutum ya sata ya ɗauka na jama'a ko shakka babu zai Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi ƙarfin jikin da za a iya ɗaukarsa ko da kai yana shi mutum ya sata ta jama'a to gobar kiyama za ka gan shi da wannan tsayela wato anashin farfajiyar lahira greda idan mutum ya sace ta rana da kiyama za ka ga mutane da anashin gidodoji a wuyansu Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu yana daga cikin gululi ya ku bayan Allah shine wato ɗiban dukiyar mutane ɗiban dukiya ta mutane gaba ɗaya wato dukiya ta gwamnati mutum ya ɗiba wannan kuma yana daga cikin mafiya sharrin sharrika an rawaito hadisi daga adi dan amira alkindi yake cewa na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa duk wanda muka dora shi akan wani aiki muka ba shi aiki na jama'a aikin gwamnati ne ko wani aiki na al'umma ya samu dama sai ya ɗauki wato abin da ya ga dama ko da misalin wato ainihin misalin allura ne lallai ranar alkiyama zai zo da shi ranar alkiyama in ji annabi sallallahu alaihi wasallama wani hadisi manzon Allah yake cewa addu al-khiyat wal miqyat fa innal gulula 'arin wa shinar yawm al-qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko da misalin zare ne ko allura ko ajiye domin shi gululi fa wato tsareci ne ranar al-qiyama kuma azaba ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ranar al-qiyama yana daga cikin nau'i na ainihin gululi ya ku ƴan uwa musulmai shine kwace gonakin mutane na ainihin gurin noma ne ko gurin yin ginin gidaje ko kuma ababen hawa abin da ya shafi motoci da tifofi da duk wani nau'i na abin hawa matuƙar dai mutum ya ɗauki dukiyar gwamnati wannan wato ainihin ababen hawa ne na hukuma mutum ya ɗauka ya sace ya tafi da shi lalle rana na kiyama mutum zai zo da shi a wuyansa yana ɗauke da shi mun ji kuma cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa zan ce da shi ba zan iya ma komai ba ballantana ma in sa baki a sauke maka lalle yana daga cikin mafi hatsarin hatsari ya ko yan uwa shine mutum ya dauki dukiyar mutane ta gwamnati wanda yake ba mutum ɗaya bane ba mutum biyu ba ba mutum dubu bane ba kama san mutane nawa bane a kullum ma za a iya mutuwa daga cikin wannan mutanen da ka dauki kayan su ya ku yan uwa an rawaito hadisi daga Abi Hurairah ta Allah kara masa yarda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan duk wanda ya dauki wato kwatankwacin shibir wato ɗani ɗaya haka na hannu mutum ya ɗauki ɗani ɗaya na ƙasa iyakarsu da wato iyakar gona ce tsakaninsa da ɗan uwansa ko iyakar gida tsakaninsa da ɗan uwansa ko iyakar rumfar kasuwa ko shago ya ƙara shibir ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da haƙƙinsa bane wato ba saya yi ba ko ba shi aka yi ba ko kuma nasa ne da aka cinye ya karɓo kayansa ko dai wani wato nau'i daga cikin nau'ika da ake bi a mallaki abu haka kullum ya ci iyaka domin zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama za a ɗauro masa tun daga ƙasan bakwai a ɗora masa a wuyansa a kora shi kuma a ce ya tsallaka siraɗi lalle ko shakka babu bai isa ya sha ba a jawo mutum wato tun daga ƙasai bakwai a jawo gabaki ɗaya a ɗaura wa mutum wani kuma ya ci ya kai kunya ɗaya wani kuma ya ci ya kai kunya biyar wani ma gonar shi gabaki ɗaya ta jama'a ya danne ko ta ainihin marayu ko kuma fuloti ne na waɗansu ma ya cinye lalle annabi sallallahu alaihi wasallama bai ya faɗar magana akan san zuciya duk abin da ya faɗa gaskiya ne sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya ci gonar wani ko fulotin wani ko iyaka ranar alkiyama za a haƙo tun daga ƙasan bakwai a ɗaura masa a wuyansa Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu yana daga cikin abin da Ibn Kasir ya ambata a cikin tafsirinsa wata kissa cewa a zamanin Muawiya a mutane suka fita yaƙi ya tura ainihin jama'a rundunar yaƙi suka tafi yaƙi sai ya sanya musu Abdurrahman dan Khalid bin Walid ya zanto shine jagora a wannan tafiya din da aka tafi sai wani mutum ya ɗauki dinare ɗari a cikin dukiyar da aka samo a gurin yaƙi mutumin nan bayan an zo an raba dukiya shi abdulrahman shi ya raba dukiyar bayan an raba sai wannan mutumin ya yi nadama akan abin da ya ɗauka sai ya ji tsoron allahu tabaraka wata'ala sai ya rasa to yaya zai yi yanzu da wannan sai ya je ya samu abdulrahman bin khalid bin walid yake biya masa cewa to shi gaskiya fa ya ɗauki dinare ɗari kafin a raba amma yanzu ya ji tsoron allahu tabaraka wata'ala ya dawo da wannan dukiya sai Abdurrahman ransa ya ɓaci yake cewa lalle ni ba zan karɓa ba ka bari kawai tun da da ka ɓoye shi wanda ka ɓoye domin sa a wato ka ɓoye daga idan mutane shi wanda ya halicce mu ai ba kai saka ɓoye masa ba ranar alkiyama ma ma haɗu da kai a farfajiyar lahira wannan mutum ransa ya ƙara ko hankalin ya ƙara tashi ya samu ɗaiɗaiku daga cikin sahabbai ya ba su labarin shi fa ga halin da yake ciki ya samu Abdurrahman Abdurrahman ya ƙi karɓa sai suka ba shi shawarar cewa ya bari idan an koma dimashqa ya je ya sami wato ainihin amirul mu'minin muawiya ya je ya sami muawiya ya bashi labari muawiya ya ce ba zan karba ba mutumin nan hankalinsa ya tashi da ya tafi yana tafiya yana kuka sai haɗu da wani mutum daga cikin sakon annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake wato mai ilimi wannan mutumin sai ya tambayi muawiya ya tambayi wannan mutum sai yake cewa me yake damun ka ya bashi labarin kaf abin da ya faru sai yake ce da shi to abin da muke so da kai ka koma gurin shi mu'awiya ka ce da shi yanzu za ka bashi kumusi a matsayinsa na shugaba ka bashi kumusinsa wato za ka bashi dinare ashirin kenan sauran tamanin kuma ka je ka samu mutane ka musu sadaka da wannan sauran tamanin insha Allah za ka haɗu da Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya maka afuwa wannan mutumin ya ji daɗin wannan taujihi na wannan ma'abocin ilimi ya je sa mu'awiya ya ce to yanzu na zo na baka ashirin ne wato na baka kumusinka ne a matsayinka na shugaba ma ya ce to ba ni ya ba shi wannan dinar ashirin din sai ya ce to wannan kuma zan je ne sadaka da shi fi sabilillah Allah tabaraka wa ta'ala ya isar wa waɗancan mutanen da na cinye dukiyarsu da na ɗauka kafin a raba musu ma'auya sai yake cewa ina ma ni na ba shi wannan fatawar lalle wannan abin da na faɗa da aka faɗa masa yayi daidai ko shakka babu in je ma'auya a wato a matsayinsa na jagora ya ku yan uwa lalle dukiyar mutane tana daga cikin mafi hatsarin hatsarurruka ko shakka babu idan mutum ya ɗauki dukiyar mutane suka mutu to fa ya sani ranar alkiyama yana ɗauke da haƙƙin su gobe alkiyama ba wanda zai warware wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi alkiyama ba wanda zai ce an yafe maka sai dai malamai suke cewa ka ɗauki wani abu wanda kake ganin naira dubu ne dubu ɗari ne dama ka yi sadaka da shi a matsayin wancan tunda baka san suwaye ba yanzu idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama zai iya yafe maka a madadin wancan Allah tabaraka wa ta'ala shine mai iko akan komai amma dai ko shakka babu mutum ya ci dukiyar mutane ya ta istighfari Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yafe masa ba wannan dukiya ce ta al'umma yana daga cikin mafi hatsarin hatsarruka wato shine cin dukiyar gwamnati cin dukiyar mutane ya ku bayan Allah lalle wannan fa dama ce wannan dama ce wacce take mai tsada kwarai da gaske matukar dai mutum bai mutu ba mutum ya yi nadama a kan abin da ya yi matuƙar kana numfashi ka tuna cewa akwai laifi kaza akwai dukiya kaza akwai kaza to lalle Allahu tabaraka wa ta'ala yana nufin ka da alkhairi ko shakka babu yanzu ya wato ya baka dama sai dai in ka sake sakaci ne to wannan kuwa lalle dan adam musulmi ya lura kafin mutuwa ta zo masa karangaɗau kawai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga sharuɗan wato sharuɗan kawunan mu ya ubangiji ka kare mu daga sharuɗan kawunan mu ya ubangiji ka kare mu daga cin haram ya ubangiji ka tsarkake mana zakatan mu ya ubangiji ka tsarkake mana dukiyoyin mu ya ubangiji ka mana albarka ka yi wa zuriya albarka ya ku yan uwa Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku wanda suka yi imani ku yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka ji dan iyayenmu da rahama wanda suke raye kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka sa su kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara musu lafiya da kuma biyayya gare ka ya ƴan uwa muna sake addu'a ga wannan bawan Allah da yake ta taimaka wajen gudanar da wannan masallaci wanda ya fentin nan da sauran ayyuka da yana alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka saka masa gidan aljanna ya ubangiji bukatun su zaka kai Allah ka biya masa ya ubangiji ka masa albarka kai wa zuriyar albarka da duka wanda suka taimaka da wanda ya gina wannan masallaci da wanda ya taimaka da kudade masu yawa da yan kanana ko da naira ɗaya ne ya ubangiji ka ninnin kaladan ka sanya wa duk wanda ya tallafa a cikin mizanin kyawun ayyukansu ya ubangiji muna roƙonka ka ɗauka musulunci da musulmai ya ubangiji ka kaskantar da kafirci da kafirai duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ka kawo kwanciyar hankali kuma da zaman lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka wato daraja ya kuma ɗaukaka kalmar la ilaha illallah da kuma wato ainihin abin da ya shafi tauhidi gabaki ɗaya da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ake na kai kawo rikici da yake ta faruwa musamman a Kano abin da ya shafi malam wani ne malam lawan Trayon to wallahi ko shakka babu abin da yake faɗa din shine gaskiya daga annabi sallallahu alaihi wasallama mutane kawai suna yin san zuciya ne saboda waɗansu manufofin su na ko dai gado ko kuma wato hanyar cin abincin mutum amma dai ya tabbatar wannan abin shine gaskiya kuma shine aqidar gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda suke tsaye ba tare da san zuciya ba akan addinin ka Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su kariya wanda suke wato yi wa addinin musulunci zagon ƙasa su tsakar da bayinka ya ubangiji ka san su waye Allah ka shirye da su in ba za su shirye ba Allah tabaraka wa ta'ala ka magance mana su ka kare mu daga sharrin su akwai wani dan uwa yayo risala yake cewa a ga yan uwa su taya dan uwansa da addu'a ya fada cikin wata fitina ta ainihin wato wani sharri ko shakka babu kamar yanda ya faɗa ba shi da laifin zaune ko na tsaye bai san menene ya faru amma ya fada halin kano wato halin kaka na kayi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mafita duka wanda ya fada halin kaka na kayi Allah tabaraka wa ta'ala bayinka ne kai ne mai bada afuwa Allah tabaraka wa ta'ala ka mana afuwa ya ubangiji ka sami kyakkyawan ƙarshe kuma ila